ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله a yau muna sha shidda ko ga watan jumada al'afira jira annabi sallallahu alaihi wasallam shidda. wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'arba'una haditha yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na ishirin da ɗaiɓo hadisi na 21 kan shi zamu tashi ko ana abi amr wa qila abu amra sufyan ibn abdullah radiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك نعم يجب قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم an karbo hadisi daga abu amr wakila abu amra ana ce mashi abu amr kuma ana ce mai abu amra sunayen shi ne sufiyana ibn abdullah sunayen sufiyanu dan abdullahi radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda qala yace qultu shi Abu Amr ko Abu Amra Sufyan da Abdullahi yace nace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kulli fil islami kaulan ka faɗa mana magana a cikin addinin musulunci mana a cikin sha'anin addinin musulunci la as'alu anhu ahadan ba zan tambayi wani mutum daga wannan maganar da zaka gaya mana ba ghayraka in dai ba kai ba banda kai ba zan tambayi kowa ba ina so ka gaya mani wata magana wadda za ni riƙewa in rike ta in yayiki da ita ta amfane ni duniya ta da lahira ta in samu gida aljanna in tsira daga jahannama da ita ka fada mana ita qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai qul amantu billahi kace nayi imani da Allah thumma istaqim sa'annan ka daidaitu ma'ana sannan kai riko da hukunce-hukuncen imani da Allah. Muna gane wa? Wannan magana da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya bada ma wannan sahabi mai girma, yana daga cikin tattararrun kalmomi waɗanda aka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su. Maganganu ne manzala yake yanka da amma masu yawa. da su ake ce mai shawami ulkalim maganganu da suka tattaro fa'idodi da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa muna gani ku wannan maganan muna yin sharhin ta mai ta bayaninta har zuwa ƙarfe goma na darbin ƙari mun so ma sai mu wuce mun so sai mu wuce amma kalmomi biyu ne amintu billahi thumma istaqim muna ganewa in in saboda nan a wato karatu ne muke yi na wa'azi shi kuma karatun wa'azi ba a sun fada dawa cikin shi amma karatu na ilimi na koyo da a ce nan ku ɗalibai ne wata jami'a ce nan ko wata makaranta ce nan kuke ana ta karatu ba aikin sai karatu to muna iya ɗaukar sati guda muna ta sharhin wannan magana ko ba ku damuwa wanda fa'idodi ne ake ta yi amma yanzu na wani sai ya damu ta yanzu ba wuce hadisin ba a gani shi abinda yake so a yi maza a ketara zuwa hadisin gaba a yi maza da a sauke littafin kuma a sabani to wani shi ne gaban shi to dama mutane hawa-hawa ne kowa da irin yanayin shi wani yana daga cikin tattararin kalmomi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace Allah ya bai su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara kalmomi guda biyu ga wannan wanda ya tambaya din nan a cikin ya tattara manonin musulunci da manan imani gaba daya manonin imani baki ɗayan su a cikin wannan kalmomin guda biyu na ga daukewa ce ina karatu ya dauke ina yau na wura an dogara ne da karatu ya dauke ya domin zala sallallahu alaihi wasallam ya tattara mai manonin imani da musulunci a cikin waɗannan kalmomin guda biyu da manzala ya ce mai ƙul amintu billahi kamar manzala ya ce mai ka sabanta imaninka da Allah ya yi tashdidi ya jaddada imani dama mai imani ne ai tun da ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam kulli fil islamin qawlan kaga ya san musulunci kuma manzala yana ce mai ka jaddada imaninka muna ganewa ku kamar yadda Allah ya ce ayi wallazina amanu aminu ya ku waɗanda suka yi imani aminu jaddada imani ku tabbata kan imani kuma Allah ya ce aminu billahi fa aminu billahi wa rasul wa nuril ladhi anzalna Allah ta'ala yana umarnin mu da mu yi imani kuma mu masu imani ne mun yarda da shi mun imani da shi to menene ma'anar kana da imani a ce ma ka yi imani kamar ana ce ma ka kare rike imanin ka jaddada imanin ka da harshe ka ce la ilaha illallah kana mai tunawa da zuciyarka girman Allah subhanahu wa ta'ala da girman addinin musulunci da kuma girman wanda Allah ta'ala ya turo da addinin musulunci shi ne manan amantu billahi na yi imani da Allah sai manzo Allah ya ce mai tun mastaƙin sa'annan ka daidaitu wannan umarni ne manzo Allah ya ƙara bashi cewa ka daidaitu istaƙim kalma ce da aka doko daga istiƙama muna ganewa daga kalmar istiqama aka dauko istaqim abinda ake nufi da thumma istaqim sa'annan ka daidaitu a bisa ayyuka na da'a ga Allah subhanahu wataala kamar sallah ka dage akan ta ta farilla da ta nafila kamar azumi na farilla da na nafila kamar sadaka ta farilla da ta nafila kamar aikin hajji na farilla da nafila kamar umara haka nan duk ayyukan da Allah ta'ala ya sanya ka to ka tsaya a kansu ka rike su ka daidaito a kansu shi ne banan tun mastaƙin sa'annan ka zamanto mutunan kirki mai biyayya ga Allah sa'annan kuma ka hana kanka daga dukkanin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya hana ka don abin da Allah ya ce baya da kyawu to ka rabu da shi duk wani abu da ya saba ma doka Allah ka kyale shi ka shafa mai lafiya wannan yake nuna cewa lalle kai mustaqimi ne muqimi ne ma'ana madaidaici ne kana riko da addinin musulunci ba shi yasa kullum muke cewa ba ihdinas siratal mustaqim mustaqim din nan daga kalmar istiqama shine daidaituwa to istiqama a bayan yiwa a same ta a ce mutum mustaqimi ne alhali kuma yana waɗansu abubuwa waɗanda ba su da kyawu waɗanda suna nuna karkata kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya kwadaitar da mu yace innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu lalle wadanda suka ce mahalicinmu shi ne Allah sa'annan suka daidaitu ana suka yi riko da shari'a Allah subhanahu wataala zahirinta da batininta abinda Allah ya ce su yi suna yi abinda Allah ya hada su suna bari to saboda haka alqur'ani ya ya umarce mu ya kwadaitar da mu ya gaya mana roman da za mu samu idan muka daidaito akan me akan addini kamar yanda wani wuri Allah subhanahu wataala ya faɗa innal ladina qalu rabbuna Allahu ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون saboda haka waɗanda suka daidaita kan addinin Allah har suka mutu suka samu kansu a cikin biyayya ga Allah subhanahu wataala da riko da addinin musulunci to su ne Allah subhanahu wataala yake yabo da wannan ayoyi guda biyu a sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yake cewa wallahi mutanen nan da Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah yace sun tsaya akan biyayya ga Allah subhanahu wataala ba su yi wayo ba irin wayan dila ba mana ba su yi munafici ba ba su bayyana imani da bakin su ba alhali kuma zukatan su ba su da kyawu muna ganewa ko a abinda suka yi shine sun tsaya akan addinin Allah subhanahu wataala kawai eh ba su yi irin wayo irin bayan dala ba kasan dala ka yi da wayo in ka gan shi nan to ba za ka same shi ba in ka ga ya shiga rami to kakka neme nan wurin ramin dala za ka iske yana da kowa ta kai goma din da ja yana neman shi ta wani wuri ƙohohi ga su nan ya da kogon yin can za ki ya ce to ba a san musulmi ya zamanto kamar dila ana so ka zamanto da wayo irin na dila amma ba wurin alaƙarka da Allah ba ba wurin waɗanka da mutane ba wurin tahiya da rayuwarka ana so ka zan mai wayo ka yi amfani da wayanka wurin in wani mugu za ya cutar ka ka nuna mai wayo ka ne amma kakka ce Allah za ka ma wayo wannan munafici ne Allah ba a mashi wayo ku shi yasa Allah ta'ala ya bi su yace innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا معنى معنى wannan shine sun daidaitu mafi yawan rayuwarsu akan biyayya ga Allah subhanahu wataala wurin aqidar su wurin maganar su wurin aikin su duk sun daidaitu kuma sun dage akan haka Allah subhanahu wataala ya mustakawa wannan shine ma'anan da malaman malaman tafsiri da yawa suka kawo wurin waɗannan ayoyi din haka ma wani wuri Allah subhanahu wataala ce wastaqim kama umirta ka daidaitu kama yadda aka baka umarni kuma Allah ya ce mi fastaqimu ilaihi wastaghfiru ku mike ku daidaitu zuwa ga Allah subhanahu wataala sa'annan kuma ku nemi gafaran Allah subhanahu wataala Allah ya ce wailul lil mushrikeen alladhina la yu'tuna zakata وهم بالآخرة هم هم كافرون الله يكيه وتعالى الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبقوا إنه بما تعملون بصير Allah ya ce, Ya Rasulallah, za ka yi manzona mai girma, ka daidaitu kamar yadda aka baka umarni, da kai da wanda ya dawo addinin Musulunci tare da kai. wala tabghaw kada ku wuce iyaka domin Allah subhanahu wataala ya san duk abin da kuke aikatawa kuma yana gani wannan aya Abdullahi dan Abbas yace babu wata aya da ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin duk alqur'ani mai girma wadda ta yi bada wahala ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wannan aya fastaqim kama umirta ka tsaya kamar yadda aka ce ka tsaya ka daidaito kamar yadda aka baka umarni wannan aya tana da wahala ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata rana sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wasu kwayoyi wasu zaru abin nan ga suna na abin nan kwayoyin gashi sun yi gurgura na manzo Allah yan kadan haka yan jehi jehi ba irin wannan mai yawa yan jehi jehi haka ya ce ya rasulullahi araka shifta sai amma ki Allah ina ganin ka yi hurhura da wuri ya rasulullah sai manzo Allah ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hud da ire-irenta su ne suka sanya mana hurhura malamai suka ce saboda cikin suratu hud wannan aya take fastaqim kama umirta to da tsananin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu daidaitu kamar yadda Allah ya sanya shi hurhura ta hito mashi kamar wurin zamanin da ce to ana ke gawo ana rayuwarsa ko ba haka bane wahala rayuwa ce kuma da da ba mu cikin wahala da duka ku gani da mu amma dai mu alhamdulillah wahala mu ta addini ce wahala addini ce in dai ba ka hutawa kullum kana ta aiki kana ta tunani to sai dole sai kayi gwargwara ko kana so kowa to shayyabat ni hudun wa qawatuha suratu hud da irelanta sune suka sanya mana hurhura saboda cikin suratu hud wannan aya take fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir irelanta kuma sune sauran surori waɗanda suke magana akan tashin alkiyama manzo Allah shine shugaban tashin alkiyama amma kuma ya damu yana damuwa da surorin da suke magana kan tashin alkiyama bandantana kai da shi shine shugaba nan amma ya damu abin yana damun shi yaya za a yi wannan rani kuma Allah ya ce mai kai ne shugaban wannan rani to kai da ba a gaya ma ba kai da ba a gaya maka matsayinka kai ba kowa bane wannan rana me ya kamata ka yi kai ya kamata ka tada hankali yadda yadda manzala ya tada hankali shi manzala bai da laifin komi duniya in ma yana da Allah ya ce Allah ya gafarta mishi ballan ta dama ba da shi amma kuma ya damu su manyan mutane da ma haka su an gabarta mashi an mai gabara amma kana ka tashi ne cikin dare har kawahohi sai sun kumbura ta ibada ba ka ibin ibadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka iya Aisha ta ce mai ya Rasulullah anya kana kwana ka Allah ya ce ina nuna suna kwana amma zuciya ta warke take wata kullum warke take gare shi kuma gari ya waye kuma ba a wani kwana kuma a ci gaba da aiki Allah ta'ala ya cire mai nau'i nan na wahala na gajiya da Allah ya raba shi da su yana ibada kuma Allah ya cire mai jin wahalar ibada so da shugaba ne shugaba kan koyi ake da shi ba a san shugaba rago wanda aka ce jagaban mutane ne da aka mata a ganshi namiji a ganshi jarumi mai kokari in ba yin sanyi sauran mabiyan shi kowa sai sanyi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsaye dare da rana ko ta kuwa aka yi ko wani abu ya firgita aka yi da an dugo da guri sai aka manzo Allah ya dawo daga wani ko kuna can kuna ta neman doki yake hawa ko sirri ba ya ko lizami baya da yahudu ke ko kuna nan bari ku dar musirri bari ku dar ba lizami ku yi wannan ku yi wannan shi ya ya ya gano menene ya dawo to haka ake shugaba haka yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda haka istiqama shine daidaituwa a bisa umarnin Allah subhanahu wataala abinda Allah ya ce kai kai wanda Allah ya hana ka ka bari wani babban malami da ake ce ma abul qasim al-kushairi cikin magabata yake da dadewa yana cewa istiqama wata daraja ce wani mataki ne wanda da ita ne al'amura suke cika da samun ta ne ake samun alkhairai kuma alkhairan su samu tsaruwa da kyawu cikin al'umma in akwai istiqama duk wanda bai zamanto mai istiqama ba mai daidaituwa a cikin addinin shi ba a lokacin da yake aiki to aikin shi ya lalace sannan kuma rabon shi ya tafi baya da rabu don Allah subhanahu wataala haka dole mu dage mu daidaita akan umarnin Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce wato ita istiqama din nan ba ba kowa yake iya ta ba sai manyan mutane ba masu shekaru ba manyan mutane masu imani babba da imaninsu ya kai ya kawo su kadai suke iya istiqama saboda mi saboda ita istiqama hita ne daga da abin da ka saba da shi da abin da ka saba da shi ba ruwanka kana iya ne baka ci tuwo ba baka ci komi ba ka mamance da tuwon kuma ba ka mamance da kana jin yunwa saboda wasu ayyuka da ke gaban ka sun yi to muhimmanci amma da zaran kaga mutum na cewa bai wai kari ba ban ci abincin rana ba da sauran mutum kuma ba kafirci ba ne ba lalacewa ba ne matsayinka ne daidai imanin ka ne imanin ke karami shi yasa kuma mai kyau ne imanin yadda Allah ya ce wala tansa na su yi baka mai duniya kana da haƙƙi tun da za ka nemi tuwo ka ci ka nemi abu mai kyau ka cika cikinka shi kenan kamance da yunwa sai a yi abin da za a yi matsayinka da mai imani an baka wannan daman amma imani hawa-hawa ne in rana ta kuma ƙarhi sha biyu da rabi ɗaya zuwa ƙarhi biyu biyu da rabi nan ma ka nemi wani abin da za ka samu cikinka duk ba laifi ba ne haka bayan isha'i nan ma ka nemi abin da za ka samu cikinka to wani yana iya waɗannan lokuta uku gaba ɗaya yi ne bai ci ba ya mamance da yawa daga cikin magabata mata shi ta kawo mai dama da ya yi sallah ya shiga cikin mai da ya yi sallah ya shiga cikin ɗakin shi aiki ne kawai za a yi tsakanin aiki na zikiran Allah da kuma aiki na karatu da rubuce-rubuce a kawo mutum kari da sami a kawo ko kunu ko a kawo ma wata yawai na kwanka da biredi ko wani abu suna na yadda suke in aka zo da rana aka ne ko a kawo ma na rana sai a bai baka taɓa wannan ba baka ma san an kawo ba shi ma wannan abin shi in aka zo bayan shayi a iske na rana na shayi ya iske shi baka ci ba ka shagaltu irin waɗannan bayan ne mata ke kokowa saboda Allah Allah Allah ya ɗaukaka masa daraja mata na kokowa aurensu sai mata su zo cikin gida su ce wallahi mijin ki nake ta ce wallahi ina mara ba Allah kawo ku lafiya ke ba ki kishi ta ce a kishi ne na mutumin da sai mai wata ba mazan nanin da shi muna hira ba ki shigo ina mara ba da zuwan ki Allah kawo ki lafiya kin ga ake rayuwa cikin gidan baya da lokaci sai na karatu sai mutum ya diba can sai ji ana salatu khairu min nan bai ma san lokacin da ake to saboda haka hita ne daga abin da ka saba shi yake ce mai istiqama da kuma rabuwa da abubuwan da suke al'ada ne na rayuwa ka yi sabo da su da kuma tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala a bisa hakika ta gaskiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masahabai istaƙimu walan tuhsu zala ya ce masahabai ku daidaitu ku tsaya a kan addini mama zala ya ce kuma ba ku yawa irin istiƙabai irin daidaitin wadda annabi za a yi kaga sahabai ba su yawa duk da yake a duniya ba mutanen kirki bayan annaba da manzanni ka musu amma duk da haka nan manzala ya ce musu walan tuhsu ba ku iyawa to wallantana mu da da su ma da ke sojoji balle mu yan horar hula dakarun Allah ne sojoji ne na Allah su ma manzala ya ce masu ba su yawa balle da ɗin amma ba wai an an ce ba ya shi kenan a bari ba daidai wanda ka yi din wanda kake iyawa kama kanka adalci da abin da kake iyawa ko shi ake ce mai istiqama wanda ya fi ƙarfinka kuma shi ke hita daga cikin ikonka amma wanda kake iyawa ba ka yi wato ka lalace wanda kake iyawa to shi ake so ka yi sai ka samu kyakkyawan yabo a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka hadisi yana koyar da mu cewa mu zamanto bayan Allah na kwarai masu riko da addinin Allah subhanahu wataala gangan ba tare da wargi ba ba tare da wasa ba sallah mu kiyaye ta mu kula da ita sarki mu yi shi da kyau wankan janaba wankan haila wankan wato biki mata su yi shi da kyau duk abinda Allah ya ce a yi a yi abinda Allah ya ce a bari a bari uwaye su kyautata ma 'ya'yansu ya'ya su yi biyayya cikakkiya ga uwayensu mace ta yi biyayya ga mijinta shi kuma miji ya kyautata ma matashi duk wannan istiqama ne dan kasuwa ya kiyaye ya gaskiya ya rike amana ya adalci a cikin kayan da zai saida wa mutane shi ma wanda zai sayan kaya haka nan mu'amaloli na bashi su zamanto da adalci tsakaninmu amana ta zamanto tabbatacciya a cikinmu duk abin da Allah subhanahu Allah da ya ce ya yi wallazi na amanu dukhulu bisilmi kafa ku shiga musulunci gaba ɗayan shiga musulunci gaba ɗaya kan ku shiga wani abu kuna yi wani abu ba ku alhali kuma kuna iya Allah ce fattaqullaha mastata'tu ku ba Allah subhanahu wataala gwargwadon iyawu iyawu to abin da kake iyawa in kaki to lalacewa su ne muna gane ku abin da yafi karfin ka kuma la yukallifu Allahu nafsan illa illa wus'aha Allah subhanahu wataala bai dora bare komai sai iyawarta sai ikonta to abin da kaga Allah ya ce mu yi to muna iyawa wanda kuma ya zo mu ba mu da halin yin shi ba mu da karfi kamar zakka kaga ba ka iya saboda ba ka da kuɗi kamar aikin haji ba ka iyawa ba ka da kuɗi kamar umara ba ka iyawa ba ka da kuɗi amma sallah ba sai an kashe kuɗi ake yi ba kyauta ruwa Allah ake yi kamar azumi shi ma ba sai an kashe kuɗi ba ko ba sai an kashe kuɗi ko dala ba a kashewa sai in kaga dama su magabata ma ba su damu da da abin nan ba kai ne ke damuwa da ruwan kayan azumi mai za ka ci ga ruwa na Allah ya baka faɗi ruwa kawai ka taimaka sallaci ya ba ka ba ba dole sai an shagari ba ba dole sai an yanke yanke ba an yanka kwaya an soya kwaya an soya nama an yi wane ne nemi da binan ka kawai da ruwa ka sha in kana da wannan shayin ka mai tsayi ka kurba shi kenan kuma Allah ya gargo ba lafiya kai wani azumi magabata sun haka suke wurin sawar ma an ka zo haka ka samu wani gayan tuwon ka babu komai a babu ka ci kawai da sai an kashe kuɗi ba mu ne ke maza mu kanmu kuma shi azumi an yi an ce mu yi shi ne saboda sha'awar mata rage ko kuma ƙara ta miki da ta zube ga yi ne kuma nan take sai ka mai da abinka kuma so ake dandaka ce fa innahu lahu bijau azumi kamar dandaka sha'awa ne yake mana yana raba ka da sha'awa amma in kai wannan abubuwa din abubuwa duka kawo su in an jima ka je ka nemi mai tsire ka je dace ka ta datsa abubuwa duk sai ka dace rayuwa shi azumi duk da yake dan adam ya saba sai yayi ba hana ba amma dai abinda ake so in ka sha ruwa kawai ya zama to yan abubuwan da irin su yan makare zakaci sai ya kuwa abubuwa da waɗanda ba su da wani abu ba su da daɗi ga baki ba su dauke maka hankali amma amma kayan ba laifi ba ne ba ɓata maka azumi na ba Allah subhanahu wata'ala ya samu dace Allah ta'ala ka azurta mu da rubutu a kan addininka abinda muke iya Allah ka ba mu iko aikata shi wanda ba mu iya kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafi mana shi karatu da kwamfuta daɗi gare shi kai sauki masha Allah yi kace malam ne Allah masha Allah sai da wani ƙarar raga yana kuma kasa sulma da wanka Allah ya sata da na mara
wala ya ce akwai cin naman ragon suna a musulunci ya sa daga wani kasafi da ake na rakiyar da ake raba shi kuma da ake raban naman layya yana tambaya wai a nawa ragon suna musulunci ya mai tadarin da za a yi da shi kamar duk ɗaya ne yadda ake maragon suna haka ake maragon layya yadda ake raba nama haka ake da wanda za a ci da wanda za a yi sadaka da wanda za a kyauta haka ake yadda ake yi da shi duk sifofinsu iri ɗaya sifofinsu ma irin ragon da za a sauwa a yi layya da shi irin shi ake sai a yi suna da kuma yadda ake yi da naman ma haka ba dole ba ne ba amma dai da Allah mutane ba zan ki hakuri da abin nan ba zan ki hakuri da nama nama ya bar ya bar hada mu hada ka zo ka iske abin nan mai jego da mijin mai jego ana targima an kai ruwa rana saboda nama in in in dangin matarka suka ce ga rago guda ne kuma so ɗaya ne sai an shekara ɗaya da wani abu ko shekara biyu ba a ƙara yi ba in suka ce ga yadda suke so bar masu nama shi za ka yi shi kamata ka yi ta rigima har rayuka sun baje saboda naman suna yi tsoron Allah na'am addoyi ne
shi akwai akwai hani ga yin zikiri a lokacin da ake wa'azi
irin wani
akwai hani da an hana mutum yi wai ko an hana mutum ya yi zikiri a lokacin da ake wa'azi to ba fa'ida ka zo wurin wa'azi kuma ka yi ta zikiri ya gara ka ta yi saboda ka yi zanna wurin kuma kai ba saura saboda ba yi waka ka haɗa ɗan taura biyu cikin bakin ka ya dai guda taura ma ita kaɗai ma tana shiga bakin bare ka haɗa ta biyu cikin baki sai dai ka zanyi gurguyar ta to kaga bai kamata ba in ka san ba za ka saurari wa annabi ka yi zaman ka gida yayi inda ba saurare kake ba Allah ya samu dace
wanda ya halatta sallar juma'a idan ya sallar yin sallar na bayan sallar juma'a a gida ko a masallaci
ya halitta a yi sallar juma'a a yi sallar nafila bayan sallar juma'a ko masallaci ko gida da inda aka yi ta yayi
wannan a zaman tahiya na farko ana yin ana yin salatu ibrahim salatu ibrahim
in mutum na so sai ya zama na farko na zaman tayya na farko na cikin sallah kamar sallar magariba kamar sallar isha'i a zuwar la'asar in mutum na so zama na farko yana yin salati in ko mutum na so sai ya tashi
wanda ce a gyaran sallah fitanan da ya ya zo eh, zafo- maimakon ya zama zama na zaman tahiya na farko bai zauna ba sai ya tashi kuma bai dawo ba ya gyaran sallah yake
zaman farko
zaman tahiya na farko bai zauna ba sai maimakon ya zauna sai ya tashi ya rage wani kuma abu bai dawo ba ya ce a gyaran sallah yake dama shi zama na farko zaman tayya na farko ba wajibi bane sunna ne da haka in mutum ya bar shi to ya rage wani abu cikin sallah kenan rabkanwa ta kama mutum tunda ka rage sai ka yi sujada kabli kenan ba ka dawowa ko da ka tuna shi kenan saboda ba dole bane kuma ka riga ka rabu da kasan shi kenan sai ka ci gaba da sallar ka ba sai ka wannan raka ba a yi ba da ita saboda ba ba ta baka ba ta raka ba ka dai rage mata sunna na'am kuma da ce yake ya ne fasara yawa abu
kuma kama mun karanta yawo hagu nan wani na'am malam me ce wani
sun tambaya biyu ce ta farko ce ɗan kasuwa ne dan wanda ya zo wajen wani ya san shi zai sai da mai kana da rako amma in bai san shi ba zai kada yayi ba kayan shi bane mutum da yana da kaya yana saidawa in ya san mutum sai ya saida mai da rangwame in bai san shi ba kuma ya saida mai da tsada ba lai sanayya ce ta kawo ka san mutum ka raga mashi ba ka san shi ba kuma ba sani ba sa haka nan ne babu wani abu kayan shi ne yadda yake so ya sai da ba laifi ba ne wani ne da ke an so mutum ya zama to ne don kwanin mutum amma idan sani ya bai kai idan ba sani ba ko ko ba haka ba ne wanda ka sani ya sha bamban da wanda ba ka sani ba tana yi wanda ka sanin yau da wurinka yake ciniki kada yi wa wannan ya gaya mai yake in ka ji wurin wannan rage ma za a yi ya taba zuwa ba to haka dai ba laifi ba ne don ka bambanta farashin kayanka ba laifi ba ne wani ka rage mai wani ka kake rage mai ba laifi ba ne kayanka ne na'am tambaya ta yi ya mutum ne ya ce wani amara sai da tsari ya kafa ya bata mai kaya shi da sani ba sai bayan ya yi sallah sai da gida ba sai ya zauna
mutum ne ya yi tsarki fitsari yawan tuka kayan shi ba tare da ya sani ba har sai da ya yi sallah ma ya tafi gida ya diba ga kayan sai ya ga ga fitsari nan da ya bata mashi kayan shi ko ya za in yana cikin lokaci to sai shi kenan sai ya sake sallah sai ya wanke in yana da kayan da za a yi sawa sai ya hidda waɗannan ya sa wasu in babu kuma sai ya wanke wurin da ya ga wannan najasa din sai ya sake sallah shi don kuma ba a sallah da tufafin da yake da najasa in kuma lokaci ya riga ya wuce shi ke sai ya tsarki ya wanke saboda sallah nan gaba. Ba za a kira sallah nan.